Muhammad Kabir Umar Maru Allah ya ƙara tsare shi Allah ya ƙara masa basira wannan himma da yake da ita wadda ba kowa Allah ya ba irin ta ba Allah subhanahu wata'ala ya tsare masa ita Allah kuma ya ƙara masa ita ya sa ya ci gajiyar wannan himmar tasa a duniya da kuma lahira wannan littafi ‘yan uwa in mun lura za mu ga mala ya rubuta shi ga shi tikeki ya kai shafi ɗari biyu da kusan rabi da rabin ɗari ya tattauna mana akan abubuwa da yawa inda ya kasa su bayan shimfidar da babban malami Profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu ya masa wadda a cikin wannan shimfidar tasa ta kunshi yabo a gare shi da kuma jinjina da kuma bayani akan maudu'in da shi malam ɗin mawallafi ya ɗauka ya rubuta littafin a kansa. Sannan malaya mana shi kuma shimfiɗa wacce take mai girma mai tsawo wadda ita kanta za a iya ware ta ta iya zama wata makala a irin makalolin da ake yi a yanzu. Wadda a ciki ya faɗi abubuwa na ilimi da kuma ƙa'idoji na shari'a da abin da ya shafi ilimin musalul hadis duk a cikin wannan dibajar ta littafinsa wato shimfidar littafinsa bayan haka wannan littafi manya-manyan abubuwa guda biyu yake magana a kansu raddun wa difa'u akwai mai da martani ga wani ɓangare daga cikin ɓangarorin mutanen da ake laƙin munkir sunna a kansu wato masu inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ɗauki matakai mabambanta da hanyoyi mabambanta wajen yaki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su wannan bangaren ɗauka suka yi su ga wani littafi ne wanda idan suka bige shi to suna jin sun gama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai suka dauki sahihul bukhari kamar yadda in sun yi gaba sai su dawa imam malik kamar yadda in sun yi gaba sai su dauki sa'id bin musayyib ko su dawa az-zuhri kamar yadda in sun yi gaba can sai su dauki abu hurairah radiyallahu anhu suna ganin waɗannan mazajen idan suka gama da su to sun gama da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa matakan kowanne daga cikin waɗannan bayan Allah manya-manya. To malam ya mai da martani a gare su sannan kuma ya ba da kariya ga sahihul Bukhari. Sannan bayan haka malam ya kulla mana fasali duk da ba yana wannan tafsilin ya ce alfaslu al'awwal ko alfaslu sani ba wanda wannan wata hanya ce daga cin hanyoyin da malamai suke bi na talifi ba sai sun ce maka alfaslu ko albabu ko almabahasu ko makamancin haka ba a inda mala ya kulla babi akan yin bayani na matsayin littafin sahihul bukhari da sahihul muslim a wajen al'ummar musulmai a inda ya nakalto mana maganganun manya-manyan malamai tun daga ƙarni na biyar har zuwa ƙarnin da muke ciki a yau sai da malam ya ambaci malamai sun kai kusan talatin da biyar kowanne daga littafi na daban ya nakalto mana su abu ishaq al-isra'ini imamul haramain al-juwaini al-humaidi ابن الصلاة أبو العباس القرطبي النووي ابن دقيق العيد الطوفي الهمبلي ابن تيمية الإمام الذهبي ابن القيم ابن كثير ابن عبد العز الحنفي بدر الدين الزركشي العراقي ابن ناصر الدين الدمشقي ابن حجر البقائي السيوطي ابن حجر الحيتمي الشبرخيتي ملا علي القاري ولي الله الدحلوي الأمير الصنعاني عثمان بن فودي الشوكاني اللقنوي أحمد شاكر أبو شعبة الألباني ابن الأثيمين مقبل الوادي عبد الله الجدي وأتو عبد الله بن يوسف الجدي عبد العزيز العتيبي أحمد عمر هاشم كما waɗannan malaman mabambanta daga mabambantan mazhabobi na fiƙihu sannan kuma daga mabambantan garuruwa duka mala ya ambatan mana su abinda ke nuna cewa al'ummar musulunci ta yi ittifaki akan ingancin waɗannan littattafai sannan bayan haka mala ya kawo mana maganganu na manya-manyan malamai a game da jinjina da yabo da suka yi wa limamul bukhari da kuma littafinsa wato aljami'u al-musnadu as-sahihu al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sunanihi wa ayyami sai da ya ambaci malamai sun kai guda 45 farawa tun daga karni na uku karnin al-imam al-bukhari ya fara da almajirinsa al-imam muslim ya kawo al'imamu turmid ya kawo al-nasa'i ya kawo al-ismaili ya kawo al-hakimun naisaburi ya kawo ibn nasir al-sajiji ya kawo ibn al-arabi ibn sala abu al-abbas al-kurtubi al-nawawi ibn taimiyya al-zahabi ibn kathir al-zarkashi al-iraki ibn khaldun ibn hajar al-aini al-biqa'i al-sakhawi al-siyuti al-qastallani ابن حجر الحيتمي ملا علي القاري ابن عابدي الشبرخيتي محمد العربي الفاسي ابن علان عبد الله بن سالم البصري عثمان بن فودي عبد الله بن فودي اللقنوي صديق حسن خان جمال الدين القاسمي المبارك فوري الكتاني عبد عبد الحي أبو الحسن علي النجوي ابن الأسيمين محمد لطفي الصباغ هذا زمن مكينا محمد أجاد الخطيب محمد العمراوي السجل ماسي wanda wanda yana nan da rai da kaɗan ya girme mu ƙare da gaske yana nan ɗan ƙasan ɗan ƙasan maroko ne fitarin da ya bamu ba su da yawa ina jin ma malam sa'an shi Abdullahi bin Yusuf Al-Judai Ahmad Umar Hashim Mufti Misr wato Nazir Muhammad Iyad sannan da Mahmud Abu Muslim wannan malamin duka mala ya ambatan mana maganganunsu bayan nan mala ya tafi gaba ta gaba ya kawo mana wata shubha da aka yada ta akan laqaba wa al-Imam al-Bukhari cewa yana cin mudallisai mun ga wanda malam da yazo yin bayani yace kamar ma an fara gajiya saboda tsantsar ilimin hadisin aka shiga aka yi ta yawo da mu a ciki ana kawo mana yadda za mu fahimci menene ake nufi da tallisi suwaye mudallisai wani hadisi ake ce masa alhadisul mudallas mun ga wannan sannan bayan haka mala ya shiga a cikin littafin zai mana aiki a aikace ka'idojin da ya bamu a baya to shine zai zo ya tabbaka su ya kawo mana hadisin ummu haram wanda kusan dama shine asalin mas'alar da ta tayar da fitina har ma Allah subhanahu wataala ya azurta malam shi ne mai talifi ya zo ya rubuta wannan littafi ya kawo mana dirasa ta isnadi da dirasa ta matani a cikin wannan littafin duk da ba a gama karantawa ba amma ana tsakiyar wannan aiki sannan bayan haka ya kawo mana wata shubuha wadda wasu daga cikin marubuta suka kawo ta kamar mai littafin jam'ul wasa'il fi sharhi shama'il wato mula ali alƙari a inda ya haikai ya kawo ta magana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuda baya hawa jikinsa kaza kaza kaza kaza kaza sannan ibnu hajar al-haytami shi ma ya kawo a cikin ashraful wasa'il la fahmi shama'il bayan nan malam ya zo ya raddi akan wannan shubhar ya bada amsa a game da ita da kyau kafin a zo karanta mana mu karanta waɗannan bayanai da ba a kai zuwa gare su ba sannan bayan haka mala ya zo ya mana wata dirasa mai mahimmanci wadda ya fara yin ta a bayanin hadisin ummu haram amma daga baya sai ya ware ilimin nasaba alaƙar da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ita wannan ummu haram radiyallahu anha wacce ake batu a kanta lallai wannan bangare yana da muhimmanci sosai malai na kalto maganganun malamai na hadisi da malaman sira akan tabbatar da alaka ta yan uwantaka tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma ummu haram inda ya tabbatar da cewa halassa ce ko dai minan rada'aci ko kuma minan nasab wannan yana da muhimmanci sosai daga nan kuma malaika mana na ta'idul bahas wato sakamakon bincike akan wannan hadisin shi kan kansa na ummu hara ya fitar da sakamako da yawa a ciki wanda akwai bukatan shi ma mu je mu karanta wannan binciken ba za a iya tahowa da su ba kar su zama wasu kuma sabon karatu na ƙarshe malam littafinsa ya kunshi masali wannan zai baka mamaki sai da malam ya duba littafai guda 203 akan rubuta littafin da bai wuce shafi 200 da wani abu ba saura iris ka ce kowane shafi ɗaya akwai masdari ɗaya da aka dogara a kansa to a ƙarƙashin haka ‘yan uwa da suka shugabanci wannan tsare-tsaren Allah ya saka musu da alkhairi Allah ƙara musu albarka sun fitar da wasu abubuwa guda goma wanda sun kira su da ahdaf amma ni na kira su da wato nata'iji nata'iju hadihi daura sakamakon da za a fitar na wannan daura sannan ni kuma na kawo wasu abubuwa guda biyar zan ambata mana nasu a farko guda goma sannan kuma sai in kawo guda biyar waɗanda muke fatan su zama aiki ya zama mana jinga kamar yadda ake faɗi a harkar karantarwa wato ya zama assignment a kanmu nawa assignment na farko sun kawo abu na farko cewa lalle raddi na ilimi shi ake bukata a wannan zamanin yan uwa ba ba ba ba hamasa ba ba afifa ba mala ya mana wani takasimi na mutane mai ban mamaki ya ce mutane sun kasu gida uku akwai masu hankali akwai marasa hankali sannan akwai mahaukata to waɗannan na tsakiya su suka fi ba da matsala su da aka ce khairul umuri awsatuha to su basu zama khairu al umuri awsatuha ba sai suka zama sharul umuri anan ba sai na karasa ba to wannan akwai bukatar shi wannan abin da malai ya karantar da mu babbar ce da abin da ke cikin littafin da kuma abin da malai karanta mana na biyu sun fitar da bayani akan cewa lalle akwai hadarin mutum ya rika bayani ya rika shishigi yana shiga fannin da ba nashi ba wannan ya shafi komai taken littafin gashi nan malai ya ce ar-raddu ala man takallama fi ghairi fanni ar-raddu ala man takallama fi ghairi fanni kuma al-imam ibn hajar dama ya faɗa tin can da ya ce man takallama fi ghairi fannihi to ata bi misli hadhihi al aaji duk mutumin da zai shiga fannin da ba na shi zai kane kane ce sai yayi magana akai to wallahi sai ya zo da abubuwan da za a yi ta mamaki umurun yadhaku sufaha minha wa yabki min gharabati hallabi wawaye suna dariya amma masu hankali suna kuka suna da na sani me yasa wane magana to ga sunan da yawa na uku sun fitar da abin da aka karanta a cikin wannan littafin an fito mana da matsayin waɗannan manya-manyan littafai namu na musulunci wato as-sahihani littafin al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il da kuma littafin al-Imam Muslim al-Qushairi wato sahih Muslim suna da muhimmanci da kuma yadda malamai yanzu da mutum zai zo ya ga buhus littafan da aka rubuta tsakanin sharhuha da ala da ta'liqat da khatmu da aka yi wa waɗannan littafan da difa'i da aka musu daga lokacin da aka rubuta waɗannan littafan zuwa yau wallahi in mutum ya ce zai iya cika littafai za su kusan cika masallacin nan ba zai karya ba sharhuhan sahih al-bukhari kai guda nawa ne sharhuwan sai muslim guda nawa ne to banda kuma wasu littafan da aka yi wanda wannan littafin na malam shi ma ya shiga ciki ya shiga ciki to kaga wannan yana nuna yadda al'ummar musulunci waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa banda bauɗaɗɗu suke girmama waɗannan littafai guda biyu na uku na hudu ko na hudu mala ya ambatan mana maganganun malamai akan fifikon da ke fifikon sahihul muslim akan sahihul bukhari mun ga wannan a cikin karatu wanda wannan tsohuwar mas'ala ce wa man yuqaddim musliman fa inna ma tartibahu wa sun'ahu qad ahkama ko sannan na biyar mun ga yadda malamai da martani akan masu sukar hadisan waɗannan littafai guda biyu da kuma yadda ya kamata a basu amsa sannan na shida a wannan zama mun an karantar da mu yadda ake mu'amala da irin wannan rigingimun da suke faruwa waɗannan fitinun da suke ta faruwa a yau ina jin ba a fi sati ba nake gani shi kanin wancan da malai ta magana kan shi za an samu wani kuma kanin shi kanin shi ne wanda in yana magana shi ma shi wancan gaba gadi to shi kuma wannan ga dai nan ka rasa ma wani babi za ka sa shi wallahi ni wallahi ba sharri ba ni da na fara ganin shi ni na zata wani dan daba yanzu hadisan rajmu yake magana kansu hadisan rajmu wanda kai tsaye su ma waɗannan hadisan mutafakun alaiha ne hadisun rajmu ma bai na sahihi ma allati fi sahih al-bukhari wa sahih muslim kafira to suna nan dai haka Allah madaukakin sarki ya jarrabi waɗannan mutane da fitina wallahi ka mutu ka bar ƴaƴan da za su riƙa jawo wa gidanka bala'i wallahi gara ba ka haife su ba wannan musiba ce Allah subhanahu wataala ya kyauta Allah ya tsara addinin sa waɗanda suke da waɗanda Allah ya nufe su da shari'a kuma Allah ya shirye su sannan na bakwai sun yi bayani sun kawo cewa daga cikin hanyar da za a gane matsayin malamai to wannan ya karantar da mu cikin abin da zai taimaka mana wajen gane matsayin malamai da girmama su rika karanta tarajin ɗinsu da irin wahalhalun da malamai suka sha a baya sannan na takwas suka ce akwai buƙatar mutane su zama suna mai da al'amuransu zuwa ga malamai wanda mala ya ambaci wannan ƙarara a duk abin da ya zama musu akwai iskali a ciki kada mutum ya kasance kowane hadisi na sha faɗin wannan magana babu wani hadisin da babu sharhinsa wani zubin hatta hadisin da yake na ƙarya ma sai ka samu an samu waɗanda suke sharhin shi a cikin malamai i in suna sharhi su kore shi sai ga akwai sharhinsa da bayaninsa alal aƙalli in baka same shi a ko'ina ba za ka iya samun sa a cikin kutubu garibil hadis kaga malamai sun suna fitar maka da bayani sosai kuma hadisin ma ba na gaskiya bane to ina ga hadisin gaskiya kaga shine ku cancanta da ka samu shirin sa so da ka babu wani hadisin da zaka kawo wani sabon bayani yau game da shi an yi sharhin sa babu wani fanni a duniya da ya samu gata kamar fannin ilimin hadisi babu shi ya za a yi da kake jin malamai suna cewa sana'atul mafalis eh talabul hadisi sana'atul mafalis duk mutumin da ya ce ilimin hadisi zai koya to sai ya zama fallasashi wato sai ya ci bashi sai kudin shi ya kare sai wata rana an ce ba abinci a gidan shi to da sai littafai ne yanzu waɗannan littafan da malam ya karanta ya sa su a cikin nan sai ka ɗauka ka ce za ka bi tun daga na ɗaya har ɗan ɗari biyu da uku ka duba ka ga wanne ne ba ka da shi ko ba ku gane misalin ba kwa ƙara ta sauran bayanin to ka gani ɗari biyu da uku ta yaya za ka yi ka mallaki waɗannan in ba ka zama cin almafali su ba har wannan kenan sannan suka faɗi abu na tara shine an faɗakar da mu ɗalibai mu yi kaffa kaffa da abubuwan da suke faruwa a cikin kafafen sada zumunta wanda a yau sun zama su ne masu hukunci ga mutane yanzu an wannan kabiyar ta Kano kun san social media ne fa suka fara yada ta ba wai asalin malaman su ba suka gano wai an ci mutuncin manzo Allah ta salama ba a irin waɗannan ne suka taru shine suka je suka yi ihu sai malaman suka ce eh ko wallahi haka ne fa an ci fa kaga yanzu ya zama kaman irin labarin ruwan bagaja da aka yi wa malam imamu wasiya cewa idan ya kai wajen ɗiban ruwan bagajen nan zai ga kaza tana shuka manomi na tonewa zai ga bafulla tana saniya tana tatsata kuma da yi yadda kalbul haƙa'i abubuwa kai ya koma ƙasa ƙafafuwa sun koma sama to wannan shine abin da yake faruwa a ce al-ghawgha'u minan nas su ne za su rika jan malamai su rika nuna musu cewa abu kaza ku yi kaza al'umma ta koma kuma sai dai kamata kuka wallahi al-ghawgha'u su ne za su zama suna nuna wa al-ulama'u abin da ya kamata su yi kana jin wannan al'ummar lafiyar talau shi yasa wani zubin ina bayani wasu ba su ganewa sai in ce a ƙasashen da suke da hankali ko a ƙasar da take da hankali na sha faɗin wannan yau su ba su gane abin da nake nufi ba to shine irin wannan suka faɗi abu na goma Allah ya saka musu da alkhairi akwai bukata matuƙa wannan karatun ya mana ƙaimi na mu tashi ne karatu na gaske ƴan uwa wanda duk in aka yi daura irin wannan na kan faɗi wannan mu dage lallai addinin nan yana buƙatar masu kariya Allah ya alƙawarin bai tsara addininsa amma ta hanyar ne bi mastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada Allah subhanahu wataala zai tsare addininsa amma ta hanyar masanansa waɗanda suka karance shi da gaske suka ba da rayuwarsu don shi rayuwarsu don shi akwai buƙatar tsayawa mai karatu sosai fannonin ilimi kada ya zama muna da ɓangare a ciki mun bar wasu mu tsaya sosai mai karatu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya yi albarka a cikin rayuwar mu. abu na ƙarshe shine abubuwa guda biyar ƴan uwa da ya wajaba mu sa su a mu sa su su zama jinga a kanmu na farko wannan karatu da aka mana jiya na faɗa na ce an yi ajabaki sai a tafi wanda ya gane ya gane wanda kuma bai gane ba shi ya sani ko to a je do Allah a sake duka waɗannan karatuttukan a sauke su mutum ya buɗe littafin sa ya saurare su duka majalisai ne guda goma sha ɗaya aka yi kowane majalisi bai kai awa ɗaya ba mutum ya riƙa bibiya yana bibiya da biransa fa'idojin da bai ɗauka ba a nan waɗanda malam ya ambata ya zo ya ɗauke su wannan abu na farko kenan mu ɗauki wannan a matsayin amana don Allah mu je ne wannan iyaka wannan karatun wasu mu ma sun tattashi ana yi ana yi wani ya tashi ko zai je zaga ko ya ji kafa shi ta mishi tsami ya dan fita waje ya dan miƙe wani kila ya je yana buƙatar bakin shi na mai motsi ya je siyo cingam ko sweet ko makamancin haka wasu kuma sun zo jiya amma ba su zo yau ba don na ga wasu fuskoki a can amma yau ban gan su ba a nan sannan na ga wasu fuskoki yau wanda ban gan su ba jiya to kaga abin da zai cika mana wannan hasken shine wannan jingar tamu ta farko mu je mu ɗauki wannan karatun mu ɗauki littafin mu bi shi tun daga farkon inda aka karanta har zuwa inda aka tsaya abu na farko ke na biyu تلخيص بعض النقاط الأهم من الكتاب akwai buƙatar mu cicciro wasu abubuwa masu tsada ko waɗanda suka fi tsada suka fi mahimmanci a cikin littafin kowa yi wa kansa wannan kamar yadda muke yi lokacin muna jami'a mu tattara laccocin da aka mana a cikin watanni hudu domin mu amsa jarabawa da su jarabawa da kila ba za ta wuce sati biyu ba komi wannan mu sa shi a cikin kwakwalwar mu fahimta wallahi akwai wasu nukutoɗi waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci shi kan shi malam in ya zo duk da ya saka ya ya akan su kwana abin nan a jan baki da kuma karatun to amma akwai wani wajen da zaka ji malam ya ja birki ya tsaya to waɗannan ire-iren waɗannan wajajen da wasu sun zo da hailata ko suna ta jan biro za su iya fitar da waɗannan wuraren da malai to zai tabbata ne ta hanyar komawa ga karatun da aka yi musu wara abu na uku shine jinga ta uku kenan akwai buƙatar waɗannan saƙonnin ko kuma waɗannan ababen da muka rairaya a ciki mu fassara su mu fassara su domin ƴan uwanmu su fahimta waɗanda ba su da ikon su iya sauraron wannan karatu sannan in son samu ne a nemi izinin malam da ya rubuta wannan littafin a mai da shi zuwa ga yarurrukan da mutane suke fahimtarsa kwarai da gaske domin zamani ne muke ciki a cikin fassarar da wasu malamai suke wa ma'asalamin رسول إلا بلسان قومه ليبين له ليبين له ليبين له sau da haka akwai bukatar wannan in ma ya ba da izini a can an an so ko ya sa wasu su yi ko ya ba da dama ba za a rasa yan wanda za su zauna su fassara wacce take mai inganci mai kyau da yarurrukan da ake ganin ya kamata a yada waɗannan karatun al'ummu tana buƙatar wannan na hudu shine yaɗa waɗannan abubuwan da aka lahasa su wannan karatun tsakani da Allah wanda aka mana ko ka yaɗa malam gashi ya faɗi ya ce wani ya kira shi ya ce ya fara bebi ya ga daya ne kawai zai kona datarsa kun ga magana da na faɗi ce ko wasu kila jiya ba su fahimta ba sannan su kansu coordinators din na faɗa musu wannan na ce ni inda ta tawo sai an yi interview duk wanda zai zo wannan karatun sai an masa interview an tantance shi ya cancanta ya zo ya saurari karatun saboda tsadarsa da muhimmancinsa to mu da muka ji irin wannan to mu yi takribinsa mu sauƙaƙa shi mu kusanto shi zuwa ga sauran mutane ta hanyar yin talhisi wato rairayewa mai somari sannan mu fassara a rubuce akwai waɗanda suka iya rubuce-rubuce da yawa a cikinmu suna rubutu a social media sannan kuma da baki ma ya kamata a yi daidai gwagwadon abin da aka lakasa abu na biyar muna ba da shawarar a tsintsinci wasu abubuwa masu mahimmanci kaga wannan bangaren na kusa da ƙarshe wannan hadisin hadisu abin nan hadisi rasa an hadisi ummi harami din nan dirasa sanadiyya da matniya akwai buƙatar a shirya wa mutane awamun nas laccoci akai kwarai da gaske za ka yi mamaki ka ga mutum a social media ka ganshi kamar me kamar yana cikin bangaren farkon nan a shi a tsakiya yake wannan tsakiyar da ba a son mu shige ta tsakiyar da ba a bar ya gobe ce ita ka ganshi yana kumfar baki yana maganganun da bai kamata ya yi ba kuma wani abin da zai baka mamaki har wasu malamai masu karantarwa kuma a cikin ahlus sunna sun afka cikin wannan su ulfahadi din shin da akwai karancin nazari akwai karancin bincike to akwai buƙatar a shirya muhadara akan hadisu ummi haram din nan domin qadiya ce wadda tana nan hadisan nan su su cewa suke sai dai a goge su ko makiyan sunna ba su cewa suke sai dai a goge su wai shine ba musulunci kariya kuma ga yadda magabata suka fahimci hadisin nan suka karanta suka karantar da almajiransu kuma karnona mabambanta aka yi ta fahimtar wannan hadisin a haka ba shi akwai buƙatar mutane a ceto su daga irin wannan komar da ake jefa su a ciki a farauce su da sunan cewa ana sa musu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali abin da ake tsora su akai shine kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuma ake son a fitar da su a hana su shine hakikanin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna dai ganin daga cikin fa'idojin wannan hadisin har isbatu alamin min alamin nubuwa shi yasa zaka ga a cikin masadir din sa wasu dalailun nubuwa cikin dalailun nubuwa suka ambace shi ababen da ke shaida akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda akwai bukatar waɗannan abubuwan ɗan uwa Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da ya rubuta littafi wato a Sheikh Al-Doktor Kabir Umar Maru Allah madaukakin sarki ya ƙara masa himma ya ƙara masa basira ya ƙara masa lafiya ya ba shi lada malam kuma da ya zo ya karantar da mu wannan littafi a kai kwanaki guda biyu duk da halin da yake ciki kan mu manta ba muna jaddada hazanu ba ne ba ma'atami muke yi ba amma dai abu ne da yake haƙiƙa wallahi ba kowane namiji zai iya wannan ba wasu ba su sani ba ‘yan uwa ce fa shakikiya uwa ɗaya uba ɗaya amma aka yi wannan jarumtattun daga jiya kuma har yau ma bacin kuma tabbas za a samu mutanen da za su neme shi su masa ta'aziyya wasu za su zo daga wasu garuruwa amma saboda tsadar wannan karatun da mahimmancinsa da kuma mahimmancin ku ku da aka gayyace ku aka ce ku zo kuka amsa kira mala ya ga bari wannan damuwar da ake cikinta a zo Allah ya isar da wannan sakon da addini Allah ya saka masa da alkhairi ita kuma Allah madaukakin sarki ya jikanta Allah ya gafarta masa iyaye da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah madaukakin sarki ya sa su a cikin aljanna jannatul firdausi al'ala Allah subhanahu wata'ala ya kai ya rahma a gare su iyayenmu waɗanda suke da rai Allah ya ƙara musu lafiya malamanmu Allah ya tsare su Allah ya ƙara wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaukaka duk wanda yake nufatar sunnar manzo Allah sallallahu da musuluncin mu da makirci ya Allah madaukakin sarki kai maganin sa kasar mu da take cikin wani yanayi na tsoro mun shiga fargici yan uwa wallahi mun shiga fargici a kasar nan dama muna ci kuma sai gashi abu ya zo ya da ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana sauki a game da waɗannan abubuwa da muke ciki yanzu wata fitina wacce take babba maganin ciwo da maganin ciwo da guba wannan kabiya ta kunna makarantu da ake ta yi yanzu fi sabilin lahi dama ba abin da ake so a kai zuwa gare shi ba kenan ya za a yi mutum dai da lafiya ka ɗau guba ka bashi kulla makaranta kulla makarantu shine alhallu ana nufin ci shi kenan ba kuma ba ta rana fa da za a dawo ba kuma an gwada wannan sai matsala ta tafi an gwada a baya so da ke yan uwa mu yawaita wa wannan ƙasar addu'a wallahi kuma cikin nasihohin da muke tawa juna tintini har yanzu yaranmu ba su da hankali na faɗa a fili duk 'yan tsakiyar nan ne in kana kallon social media kana kallon yadda ake ɗaukan matsala a matsayin matsala suhuriya matsala ce ta suhuriya matsala ta huzu'u ta istihza'i kawai an maida abun wani wasa an maida abun ya zama drama an maida shi ya zama comedy wallahi duk wanda kake da damar ka masa nasiha ka masa fitina ba a wasa da ita fitina ba a bar wasa bace fitina hakika ce kuma daga cikin alamar kai masani ne ka gano tahowarta amma in kana cikin wannan gidan na biyu na tsakiya to ba ka gane ta sai ta gama ɓanna ta cinye ka ta juya za ka tafi shi kenan zai ka gane ta haka shekul islam ce ya faɗa kafin sa haka imam al-hasan al-basri ya faɗa العالم يرى الفتنة وهي مقبلة والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة قد أكلت صدقني وجونا nasiha. mu riƙe addu'o'i mu riƙe azkar mu so wannan ƙasar mai mata fata na gari na sha buga misali mu da ake cewa mun kai miliyan ɗari biyu da hamsin wannan littafin ana dai faɗin sa ne a baki amma mun fi haka ƙwarai da gaske su ji da kyau mun fi haka to ba ƙasar da aka share ta yanzu da za ta kwashe mu ba ta a duniya dukkan waɗannan ƙarat da ake da su ba inda ba ɗan adam a cike suke saboda ka ba inda za mu ji wannan ƙasar ita ce Allah ya zaɓan mana fi ha ta hayauna wa fi ha ta mutuna wa min ha ƙwaraju sau da mu tsaya mai wa ƙasar nan mu alkinta ta mu mata addu'a mu kyautata lafuzza mu daina yi wa ƙasar baki mu sota mu nuna wa duniya muna son ƙasarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu zaman lafiya waɗanda suka yi ta abin nan abin nan suka gaza goro suka gaza mai domin tabbatar wannan alkhairin Allah ya saka musu da alkhairi ina jin a wajen kusan kusan wata ɗaya kenan ko ko ba a kai wata ba da fara shirye-shirye yawwa asali a yau muna da wata muna da wata daura a nan wadda insha Allah za su sanar za a yi ta gobe sati mai zuwa amma saboda mahimmancin wannan muka ba wanda zai gabatar cikin ‘yan uwa haƙuri cewa bayan an kai masa takarda har ya zaɓi maudu'in da zai yi aka ba shi haƙuri kuma ya fahimce mu cikin lalama da kuma sanyin rai ya yadda za a jinkirta ta zuwa sati mai zuwa to gashi alhamdulillah Allah ya sa mun zo mun ga wannan sannan kuma kamar yadda aka faɗa za a faɗa mana ya za a yi da sauran abin da ba a yi ba na littafin Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in kai in kuka kuna magana na ma riga na cika
alhamdulillah
mutakaddin na kamar wani Washington.
alhamdulillah ah, jama'a